shaidanu kuma sun yi amfani sun ji daɗin biyayyar da mutane suka fi su wajen batar da su kuma muka bi wannan tsari wa balagna azranan lazi aljadalana ya Allah kuma muka isa lokacinmu daga iyakance mana yawan alƙirana alƙiyama yau ga shi ga mu a ranar alƙiyama ranar asara ƙala Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gaya musu a bisa harshen mala'iku annaru masu waƙo wuta ita ce makomarku gaba ɗaya Allah kiyaye mu kalidi na fiya kuna masu dawwama a cikin wuta illa ma sha Allah sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya toge malaka illa ma sha Allah sai dai abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya so wato shi ne na inna rabbaka hakika ubangijinka hakimun wato gwani ne a cikin aikinsa alimun masani ne da halittar sana wa kadhalika nuwalli ba'dhum zalimina ba'dhum bima kanu yafsikun wa kadhalika haka nan kamar yadda muka ji yadda masu sako na mutane da kuma aljanu muka je da su da sashi da sashi haka nan duwalle muke jibinta ba'abar zalimi da sashin azzalimai ba da sashin su bai ma kano ya siguna da abinda suka kasance suna tsoronta na zirimi na ya ma shawarar zirimi wa insi alam ya ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا
mutane alam ya cikin rusul minkum shin manzanni ba su zo muku a cikinku ba ne ku mutane da kuma ku aljanu farko abu daga wajen manzanni mutane ku yi da shi ya zuwa manzanni ya zuwa ɗan uwanku aljanu ya kusura alaikum ayati sun manzo manzanni ba zo muku ba ne daga cikinku suna karanta muku ayoyi na wa yin zuru na ku suna gargaɗar da ku liƙa a yau mai kuma haza gamuwa da ranar wannan alu take jama'ar mutane da aljanu wanda su kama ce Allah suka ki bin manzanni kalu sai su ce shahidna mun shaidu mun shaida ala anfusina a bisa kawo da mu cewa manzanni sun yi mana wa kamar hukun hayatun duniya Allahu akbar rayuwar duniya ita ce ta ruɗe su kana su imani ga su yau su ga kansu wa shaidu sun yi shaida ala anfusihim akan kawunansu annahum kanu kafirin cewa su sun kasance kafirai ne masu yin mutunci ne ga Allah ta bara ta'ala
zalika lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun zalika wannan fa aiko manzanni da Allah ta bara ta'ala ya yi dade dalili shine Allah ya kuma rabbuka saboda ubangijinka bai kasance kolikar kura mai halakar da wata alkariya ba zulmin saboda zaluncin da ita ta aikata ba wa ahadu ha gafirun alhali ma'abota wannan alkariyar suna rankararru sai allah ya aiko musu da manzanni ya faɗakar da su cewa ayyukan da kuke kayan nan fa shirka ne da allah sabawa ne da allah ku daina idan san idan har ba su daina ba sannan kuma allah tabaraka wa ta'ala ya biyo musu da halakarwarsa wani kullum darajatin ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ولكل درجات wato kowanne daga cikin bayi yana da darajatin sakayya mimma aminu daga abin da suka aikata na alheri da sharri wa ma rabbuka ubangijinka bai kasance bi gafilin mai bari shine mai ramkana Allah ba siffarsa bane saboda haka sai ana fassara cewa ma rabbuka bi gafilin ubangijinka bai kasance mai bari amma ka hannu ya malu daga bari abin da suka kasance suna aikatawa wato mutane din shehu Allah ya kara masa dace ulama wato yana cewa annasu darajatu mutane suna tafi akan darajoji wato mutane kashi biyar ne kashi biyar shine akwai ulama malamai hum warasatul anbiya su ne magada annabawa sannan akwai agniya mawadata sun kuma kuma na Allah su ne aminan Allah tabaraka wata'ala kuma ce sakatarorin Allah a bayan ƙasa wasu hadu da kuma masu gudun duniya humul qadatu su ne masu jagorancin sukatan bayan Allah wa guzatu akwai kuma mayaɗa su ne mujahidun wato masu jihadi saboda wa karfa Allah wayannan su kuma takwaba ne na Allah tabaraka wa ta'ala wa mulukun da kuma masu mulki wanda masu mulki kuma hum zilalullahi su inuwar Allah dai a bayan ƙasa wanda duk wanda aka zalunta zai shiga karkashin inuwarsa ya ji sanyi a taimake shi a yi masa adalci Allah ƙara wa shi wani zai to fa idan sa qama haula'i kamsatu idan wayannan mutane guda biyar suka tsaya daidai kowa ya tsaya a daidai inda Allah yake son sa wato su ne malamai da mawadata da masu kudin duniya da kuma mayaka da kuma masu mulki idan wayannan sun daidaitu to shikenan istaqamat ahwalul alami kullan kullan dukkan halayen talikai na bayan kasa wato lamuran ko da irin lamari zai tafi daidai inda wayannan sun daidaitu to komai zai tafi in kuma kaga wannan abu ya gurba abu ya gurbace to wayna abubuwa guda biyar kowa bai tsaya a kansa ba shehu ya ce wa idza kana ulama idan malamai suka zama dami'i da fit duniya sun zama masu tsammani a cikin duniya kamar yadda yanzu lamari yake har ma yanzu wato ɗan duniya ma gaba ɗaya hankalinsu ya kwanta kamar su ne ma suke rike da kudura da iradar wato kowa da kowa saboda haka malami yana ƙarƙashinsu wanda ba malami ba yana ma'ana abin da ke nufi da yana ƙarƙashinsu kowa sun wadatu cewa alhalin su ne jahilai su ne azzalimai su ne duk taimalla su ne amma malam yana nan yana jiran su san masa saboda haka idan har lamari ya zama haka malamai suka zama masu tsammani wato masu suka zama masu tsammani a cikin lamarin duniya wasu har masu gudun duniya kuma suka zama ragibi da da masu kwaɗayi a cikin duniya mana wanda ake ganin su ne masu gudun duniya sai zama rigar gudun duniyar kuma ya zama kamar shi ne rigar neman duniya kuma shi ne ke faruwa ko a kaddara a ce sufaye su ne masu gudun duniya ya sai ka zama wani lokaci sai ka samu irin ilin ka samu ko ka samu kungiyar yan tijjaniya ko yan kadiriya ko kungiyar sufaye sun haɗu sun je ganin wani ɗin takara ko wani gwamna suna neman motoci da kujeru da waye da fasa ko da sun yi wa abin kyakkyawan fasara dai da sun tsaya a inda suke to waɗannan mutanen za su iya biyo inda suke kuma su biya musu bukatunsu ina fata ana ganewa ko haka nan in malamai suka zama su ne za su tafi gidajen yan duniya su nemi duniya a wajensu su sun zo sun aike ku wajen Allah sannan ku kuma an za ku nemi wani abu sai ku je ku nemi a wajensu kaga wannan tanakuzin shi ma yana warware juna ko inda har mutum zai aike ka ya yarda cewa kai tsani ne tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala za ka je ka roƙa masa Allah Allah ya biya maka bukata ya biya masa bukata to kai ko menene za ka dawo kuma ka dinga cewa kai kuma ga hannu ka wannan mutum ya biya maka bukata ina ganin ai kaskanci ya yi yawa ko kamar shi ya yarda da abin da kake da shi kai kuma kana shakkar abin da kake da shi in har kana da shakkar kana da yaƙinin abin da kake da shi wai za su alta aha fas'alillah ko fas'alullah min fadlihi saboda haka dole ne idan za a iya lalle a dage mu koyi tsayawa a kofar Allah tabaraka wa ta'ala ga mu a kusa da babban kofa ta manzan Allah da Allah shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imamul bakari yana cewa وأنت باب الله أي مرئ أتاه من غيرك لا يدخل kai ne kofar Allah duk mutumin da ya zo wajen Allah ba ta wajen ka ba zai shiga ba to saboda haka ya kamata a ce idan an ga malami da mai mulki to ya kamata a ce malami yana tare da mulki ne saboda girmama sunan Allah almaliku ba kwaɗayin duniyar abin da yake hannun almaliku ba in an tsaya a nan to in wani abu ya zo wanda ke bukatar nasiha zai yi idan an ga malami tare da mawadaci to lalle a gane ya zo girmama sunan Allah alganiyu ne saboda kana dauke shi bai hasada amma dai ba za a kira cewa mai tsammani ko mai roƙo ko mai nema ba wata rana wani daga cikin mutane ya yi mini wa'azi kyakkyawa amma shi bai san wa'azi ya mun ba muna tsaye da shi muna hira sai susa ta kama shi sai ya ƙe susa na ga yana ta motsi sai ce mana na kana ta motsi sai a to ai mutane guda biyu suna tsaye tare da kai su ji jolaganci sai ce wai da malami da karuwa eh haka muka zama ai da malami da karuwa ko susa kake jin suna nan karka sa hannunka a jihunka za su tsammanin za ka ɗauko ka ba su to wannan abu ya ba ni darasi mai girma sai na gane matsayin mu malamai matsayin mu kenan a matsayi a duniya wato matsayin mu shine matsayin mu ɗaya da karuwai mutane ne masu kudayi wanda da har tsoron sa hannu ake aljihu don kada in an sa aljihu tsamani ya zo na ce me za ka faɗa kai su da malami da kano wakilan karɓa ne ba wakilan bayarwa ba ne alhali kuma mu a wajen mu muna ganin malamai su fi kowa kyauta ba wanda ke da kyauta kamar malami malami ko lokacin zama da shi ne wanda idan bai zo ya raɗa maka suna ba sai ka zage ka ji har yanzu bai zo ba ba za ka iya sallar jana'iza a ɗan mataccen ka ba malami zai zo ya maka amma in bai zo da wuri ba sai ka zage shi shi ne zai ajiye lokacinsa ya zo ya maka libanci amma a wannan lokaci in bai zo da wuri ba sai ka zage shi kai har yau har ma ɗan abin duniya ɗin nan ɗan kwanan dawa da kwanan masara da ɗan naira biyar ko ɗari biyar malamai kullum aljihunsu hannunsu yana aljihu suna miƙa wa wanda yake jira masu neman taimako a ƙofofin malamai sun fi yawa amma duk da haka wai sunan matsayin malamai da malamai wai da malami da karo wakilan karɓa ne ba wakilan bayarwa ba saboda haka in malami yana kusa da kai in ka ji susa karka sa karka so sai tsammanin wani yanzu za ka bashi na ji daɗin wannan magana sosai daga wannan lokaci sai na daina jin haushin wanda bai bani ba saboda ba zai ce mutum ya fita ya kasa zama a gidansa ya kasa nutsuwa ya hau tudu ya hau gangare ya sha wahala ko ya yi ƙarya ko ya yi gaskiya ya nemo ni kuma zama ni ka ce masa wai mana wace ne bai bani ba a kan me dan ba zan fita ba ko ba haka ba so da kala kullu hali dai malamai kun ji matsayin mu a wajen wasu daga cikin sashin masu irin wayar da duniya take hannu saboda haka shehu Allah idan malamai suka zama ɗami'i na duniya masu tsammani a cikin duniya sannan masu gudun duniya suka zama masu kudayin duniya masu mayaƙa ina nufin mayaƙa wato jami'an tsaro suka zama masu masu riya ma'ana ba za su iya kare wato kare aikinsu don kishin ƙasarsu ba to wannan sannan kuma wato aha mawadata kuma suka zama makayyata wato 'yan kasuwa suka zama masu ha'inci wato daga neman kaza mai riba misali kamar yanzu misali wani lokaci idan ka je za ka sai ko gyada ko masara ko dawa wallahi wani lokaci sai a samu kun an sai a je tsakiyar buhu sai a ajiye bulo din cikara saboda a daga yi da kyar ko a daga shinkafa da kyar ko a daga masara da kyar ko kuma a ɗauki buhu a zo a saka shi a wuta a dafa shi sai ya gama da buwa da kuɗi a ajiye shi ya bukata ya motsa kenan ya miƙe a zo a cika shi a matsayin buhu mai kurcin kwano 35 da an tsaye 45 in an zuba masa kwano 30 da biyu sai ya toriya a zo a sai shi abin 40 to idan wayannan abubuwa ko duk wayannan abubuwa suna nan suna ta faruwa babu iyaka idan mawadata suka zama masu ha'inci walmuluku masu mulki suka zama azzalimai ya zama kansu ne damuwarsu ba al'ummarsu ba idan wayanan bangarori guda biyar suka lalace iza ɗari al'ulama idan malamai suka yi tsammani a duniya in ji shehu to to to wa man yuqalladu wa man yuqtada bihi da wa za a da wa za a yi koyi na kuma da wa za ka rataya kafar wa za ka kama kai ga wajen Allah na babu wanda za ka kama haka da Allah ƙara wa shehu yarda cewa idza kana zuhadu idan masu gudun duniya su zama ragibi na fi duniya masu kudayin duniya to fa man yustadallu fa man yustadallu fa man yustadallu alaihi da wane ne za a za a wato za a kafa dalili wato wane ne za a bi hanyar sa ai koyi da zai tsira wai za kana tujjar idan yan kasuwa suka zama masu ha'inci to da wa za a amince wai za ka tuguzatu in mayaƙa masu jami'an tsaron tsaron masu riya to fa man yugula wa man yabilbul aduwa wane ne zai rinjaye abokan gaba ko to idan wai za ka ne muluku idan masu mulki suka zama zalamatan azzalimai to fa man a wane ne zai kare al'umma babu ko ga su lamuramu da kamar yadda aka fara ga su a wargaze haƙula wa'annan mutane guda biyar kuma lazi da amsar duniya su ne suka bata duniya suka bata talikai gaba ɗaya lausalahu da za su gyaru da salaha kullu shai da komai ya shirya walakin fasalu sun ɓaci wa amsar kulla shai da suka bata komai Allah sa su gyaru kuma Allah gyara mana
وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قومنا قليل وربك الغني أبنجدك شيء موداتي قبل halittarsa a'a zur rahama kuma shine ma'abocin rahama ya wajabta wa kansa kataba a ranar sai rahama in ya sha yi in fa Allah ya ga dama zai tafiyar da ku ya ku mutanen Makka ya halakar da ku wa yastaklifa min ba'dikum ya kuma halifantar da shine ya mayantar da ma ya sha abin da ya so na halitta wato kama aisakum kamar yadda da Allah kamar yadda Allah ya fara da ku min zuriyar zuriyar kaumi na kari daga zuriyar waɗansu mutane na
إنما تورثون لنا وما أنتم بمؤجزين
yace lau a sha Allah la haraka nasa kullum da Allah ya so da shau da ya haraka da mutane gaba daya wa ya tafi akari zai kuma zo da waɗansu wa haza wannan da abu shi ne al'adar Allah da'iman haza la shakka fi wato yace ba wannan ba makawa a kai a cikin sa li'anna la nushahidu da muna ganin haka yace yanzu idza tafakkarna ana qabla qabla 50 sanatan yace idan muka yi tunani yanzu baya kaɗan kafin shekara hamsin to za mu yi tunanin ba wato idan wato shekara hamsin ba zuwa wato ko wato ma'ana kafin shekara hamsin idan muka tunanin zan ga babu wanda ya saura da iyayenmu ko ma'ana idan ka zo duniya ta shekara hamsin inda har ka shekara hamsin a duniya to ko da sauran waɗanda suka aike ka a duniya ba su da yawa ko akwai yawa in ka shekara hamsin dai a duniya in kai tunanin abokanan babanka ba su da yawa to ashe kai ma idan an shekara hamsin a gaba baka nan ko aka samu shekara hamsin a gaba ko ka yi tsawon kwana ka yi shekara ɗari ko kana nan kana cikin gida ba a komai da kai ko ko baka ko ba ko kana nan dai in baka nan baka nan amma in kana nan dai to ba a komai da kai nan Allah ya canja ka da wani inda ma tu'aduna la'ati haka dai hakika abin da ake muku alƙawari na maganar wato tashi alƙiyama fa la'atin zai zo shine haza dalilun wannan shine dalili babba akan wato cewa tashi alƙiyama wato mai zuwa ne larai ba ke wa ma antum bi mujizin kuma ku ba za ku gagari Allah ko kuma ku gajiyar da shi a wajen yi muku azaba ba نعم
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قل يا قوم ka faɗa musu ka ce ya ƙaumi ya ku mutane na aimalu alama kana jiku ku yi aiki a bisa halin ku inni aminun ni ma zan yi aiki a kan halina fa sau ba ta alamura da sannu za ku gane man ta kunu na hu aƙibatun da yin wanda ƙarshen gida zai kasance masa wato ƙarshe wato gida wato wanda za a gode masa shi da wanda man ta kunu hu aƙibatun da yin wanda wato aƙiba ta godiya a gidan lahira za ta zama nasa ne mu ne da muka da Allah ko ku da ku kafirce wa Allah na innahu la yuflihu az-zalimun az-zalimai su ne kafirai ba sa rabota na ba za su rabota ba na وجعلوا لله مما كرم من الحب والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون
faƙalu suka ce haza lillahi na wajalu lillahi kafiran makka sun sanya wa allah min mazara'a daga abin da ya halitta min alharsi na amfanin gona ya banya wal an'ami da dabbobin gida sun sanya nasiban rabo na musamman wanda suke sarrafa shi zuwa baƙi da miskine da gumakansu wato masu hidima a gumakansu kafiran makka suna raba dukiyarsu kashi biyu sai ce wannan na Allah ne saboda haka idan sun yi bako to a cikin na Allah za a dinga ɗiba ana barwa ana sadaka a miskine sannan kuma ita sun kware wani kuma na gumakansu ne su kuma aikin kuwa to na gumakan nan kuma su kuma da su ake ɗiba ake hidima a masu lura wato wato mutanen da suke damfararsu suke cewa su ne masu hidimar gumakan aka da su ne gumakan da ko ina ruwan gunki da raƙuminka ina ruwan gunki da saniyarka ina ruwan gunki da alkamarka ina to zama haka amma masu hidimar nan su za a zo a kawo dinare a kawo saniya a kawo menene raƙumi a kawo a zai a gaya musu kuma da samun kada sai a gaya maka je sai ka dawo gobe abinda gunki ya faɗa za a gaya maka shi ke nan sai dawo shi da kare sai ya zo gaya maka ice ya ce kaza ko dutse ya ce kaza kai kuma kana nan da hankalinka ka zama hukunci na saboda haka kalu haza ya bisa ne a bisa riyawa su ce wannan na Allah ne wa hada li shuraka'ina wannan kuma na gumakanmu ne to yadda yake da rigima ya to yadda rashin gaskiya take fa ma kana li shuraka'ihim abin da yake na wato abokan tarayya su kuma kansu fala yasulu ila Allah ba za ta saduwa zuwa ga Allah ba ma'ana idan wayannan bangarori guda biyu wannan na Allah wannan na gumaka to idan wani daga wannan bangaren na gumaka ya dawo cikin na Allah to sai a ɗauko shi a dawo da shi a ce ai Allah kan mawadaci ne idan kuma na Allah kuma ya koma da ta sai a bashi a ce to Allah kuma me zai da wannan wani mun bukata ne ka gane idan nan na gumaka ya dawo na Allah za a mai da shi gidansu amma idan na Allah ya kan bangaren gumaka sai a bashi a can a ƙara gumaka sai Allah mawadaci ne to Allah tabaraka wa ma kana lillahi huwa yusulu ila shurakaihim abinda ya zama nan ya kasance na Allah to shi yana saduwa ya zuwa wato abokan shirka su kuma kansu wa ma kana min shurakaihim na kuma kansu ko fala yasulu illa Allah ce sa'a ma ya hukumu abinda suke hukuntawa yayi muni wa kazalika wa kadhalika zayyana likathirin min al-mushrikeen qatla awladihim وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فيقوم وما يفترون
وكذلك هكذا زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وكذلك هكذا شركاؤهم abokan tarayyarsu zayyana suka kawo wato zayyana ya kawata ne kasirin da ga da yawa minar mushrikina daga mushrikai ya kawata musu katala auladihim kashewar kashe yayayensu biyun duhu domin su halakar da su wani yadda su alayhim dinahu don kuma su don su cuɗanya musu addinin su su rikitar da su walau sha Allah da Allah ya so ma fa'aluhu da ba su aikata hakan ba fazabuhum ka ba su wa ma yattaruna da abin da suke surura shehu Allah ƙara masa da ya karanta wani kisa a wannan tazini na kafirai da suke wa abokan tarayyar su ya ce kana wahidan min al-kuffari ɗaya daga cikin kafirai aslama ya musulunta ala yadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk lokacin da ya zauna a wajen zaman annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna ya wato ya takura fuskarsa yana wato yana yana nuna alama yana cikin bakin ciki ya sunkuyar da kansa ya rasa abin da zai faɗa da ka gan shi kaga mai damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tsanikan wane me yake faruwa ne kullum wato ina ganin ka a cikin bakin ciki bayan Allah ya riga ya shiyar ya shiyar da kai a cikin ya zuwa musulunci yace ya rasulullah na aikata wani zunubi ne a cikin jahiliya ina tsammanin Allah ba zai gafarta mini wannan zunubi ba yace wani irin laifi ne annabi ya gaya masa yace yace ya rasulullah wallahi ina jin kunyan na gaya maka irin wannan laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Allah sarki ai zunubin ka ɗan kaɗan da ina haɗa shi da awon Allah yau rangwamen Allah ya fi zunubin ka sai ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya rasulullah na kasance wani mutum ne a cikin jahiliya daga waɗanda suke ƙin ƴaƴa mata duk lokacin da aka haifa mini ƴa mata sai na kashe ta to sai aka haifa mini wata ƴa ta mata sai uwanta ta roƙe ni cewa dan Allah kan da kashe ta sai ta tsaya muka kulla alkawari da ita da yarjejeniya na ba ta alkawari cewa ba zan kashe mata wannan yar ba har yarinyar nan ta girma ta kai matsayin mace ya ce wallahi sai ta zama ita ce mafi kyawun matan duniya mazaje suka shigo neman ta saboda aka sai shaidan ya shigar mini cewa to kamar ni yanzu a ce ƴata tana ƙarƙashin wani ishe to sai na tambayi wata na ce mata ina so na yi tafiya ki haɗa mu da wacce mai tafiya da ita je abokane na za su ganta ya ce uwarta ta zo ta haɗa ni da alkawari an yaba wannan abin bai ta ba ya ce na yi mata ado na sai kayayyakin ado mai tsada tun na haɗa mata na jauharori da gwalagwalai suka tafi ce suka kama hanya suna tafiya da ita ya ce suna tafiya idan na in na kalle ta sai da ji tausayinta in na yi kalli mazaje kuma sai ga wannan fa duk kawuntan nan a matsayina wata ta a ƙarshen namiji sai da ji kamar na kashe ta ya ce kai yayin da na zo dai ina tafiya ina tafiya ina tafiya raina sai da na ɗauke ta zan jefa ta a wata rijiya a kashe ta zai ba ba ka yi haƙuri kar ka kashe ni ka mace alƙawari a uwata an yi alƙawari an kulla an tabbatar sai ce sai na fashe da kuka sai da ƙyalin sai ce kai muna tafiya dai sai ta sake na sake ganin ta kuma na sake tuna wata ra'a a ƙarshen wata ta kawai sai na kinkime da na jefa ta a rijiya da na jefa ta a rijiyar nan na ɗauki katon dutse na jefa mata na zauna a gindin rijiyar tun tana ihu na yi kwanaki sai da na ji ta dai da ihu na tabbata ta mutu ya to wannan abin ne nake tunawa san da na tuna sai hankali na ya tashi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce wallahi da za kasance zan yi azaba a wani mutum akan wani zunubin da ya aikata a jahiliya wallahi kai ne da na yi wannan da wannan ta'addanci da kai da ba zai dafe maka ba kaga wannan duk tanzili na na shedan wa qalu hadhihi aqamun
وقالوا هذه أنعام وحرب حجر لا يطعمها
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون الله قال شو ذات هذه سورة الأنعام وما سورة الأنعام لم وضحت ta kunyatar da jahiliya gaba ɗaya ta sufar da duk abin da suke aikatawa na jahilci da kuma rashin hankali wa ƙalu su na mutanen jahiliya suka ce kafiran makka ha mushirkan makka suka ce ƙalu hazi al'amu wayannan dabbobi wa hafsun da amfanin gonar na hijiru haramun ne layar amuha ba wanda zai su illa man nasha sai wanda muka so daga masu hidiman gumaka da waninsu bi za'adihim da riyawansu ba tare da wata hujja ba wa al'amun suka ware wasu dabbobin kuma hurrimat zuhuruha sun haramta hawan bayanta kamar sawa'iba da baha'ir ba a hawa bayanta sannan kuma ba za a je a yi aiki gona ko noma da ita ba al'amu suka ware wasu dabbobi kuma na gumaka la taqulu subhanallahi alaiha ba za a ambaci sunan Allah in za a aika za a yanka ba sai dai a ambaci sunan lata ko sunan uzza ibtira'an alai wannan duk kirkirar ƙarya ga Allah sai jizihim da sunan Allah zai saka musu بما كانوا يفترون da abin da suka kasance suna kirkira na qalu wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakum maytatan fahum fihi shuraka sayajzihim لهم إنه حكيم عليم وقالوا سكة ما في بطون هذه الأنعام abin da yake cikin wayannan dabbobi na sawa'i da bahaya suna khalisatu wannan halal ne lizukuri da maza ne za su ci amma mata ba za su ci ba kaga ana yana nuna maka alamar cewa ashe kaga musulunci ne addinin da ya kankaro mata ma ya ba su haƙƙi kaga a can ba har wayo ake musu a ware dabbobi masu nama masu kyau masu lafiya a ce waɗannan maza ne suke ci mata ba sa ci ko kaga an an kaga kila kaga dan da haƙƙi a fili kalisa da zukurina wa muharram kuma abun haramtawa ne ala azwajina a bisa matayenmu amma ba kada ka manta matan ne za su dafa su gyara amma an riga an zo an sa an zo riga su da gunki ya ce mata fasa ce ko to ɗaya kenan wa in ta ku wa in ya kuma ita idan kuma mushe ne ya mutu to fa hum fi shuraka idan kuma mushe ne ba yankawa aka yi ba ji rashin hankali ko sai a ce to a mushe ko su shine don gaskiya ne mushe ba sai a bar matan ba to amma idan mushe ne kuma sai a ce to da maza da mata kowa zai ci maza da mata kowa zai ci mushe amma wanda aka yanka to maza ne masu ci mata ba za su ci ba to fahim fi shuraka Allah ce sai zihim da sannu Allah zai saka musu wasfuhum wannan sufantawan su halattawa da haramtawa dinnan innahu hakimun Allah gwani ne a cikin aikinsa alimun masani na
قد قتل الذين قتلوا أولادهم تبها بغير علم وهرموا وهرموا رزقهم الله افتراء على الله أضلوا وما كانوا مهتدين قد كسر الذين قتلوا أولادهم wanda suka kashe ‘ya'yayensu da binnewa ‘ya'yayensu mata ko maza safahan saboda jahilci ba tare da ilimi ba wa haka mu kuma suka haramta wa kansu ma razaqahumullah abinda Allah ya rubuta su iftira'an alai dan kirkiran ƙarya Allah ga Allah tabaraka wata'ala qaddal wayna mutane sun bata wa ma kanu muhtadin ko ba su kasance masu shine masu shine tuwa ba wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rujatin wa ghayra ma'rujatin والنخل والنخل والزرع مختلفا نخله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين نعم
وهو الذي شي الله تبارك وتعالى شي wanda ya halitta jannatin gonakai ma'arushatin abubuwan shimfiɗawa wanda su shimfiɗa a ƙasa kamar su kankana da abin da ya kama da su da su gyada da sauransu wa ghairu ma'arushatin da kuma wanda suke ba masu shimfiɗaɗɗu ba kamar wanda suke tsayuwa da kafafuwansu wato kamar su gero su dawa su masara wannan kala kuma shi ne ubangijin da ya halicci dubine mai kakku wa zara da ya banya mutalifan ukulu ɗanɗaninsa yana mai wato cinsa shi ne ɗanɗanansa a wajen ci yana saɓawa wato su murihi ƴaƴansa da ƙwayansa suna saɓa wajen kama da kuma ɗanɗano wazzaitu kuma shi ne halicci zaituni da rumman mutashabihan ya sanya ganyensu yana kama da juna sannan wa gairu mutashabi sannan kuma wajen ɗanɗano ba sa kama da juna kulu ku ci min samarihi daga ƴaƴansa iza asmara idan ya yi ƴaƴa kafin ya nuna wa atu haqqahu in ya nuna kuma ku ba da haƙƙinsa shine zakkansa yau mai salihi ranar girbe shi abinda aka shayar da shi da ruwan sama babu wahala a ba da ɗaya bisa goma abinda aka sayar da shi da wahala kamar noman rani a bada ɗaya bisa ashirin shi ne nisfin ushiri wala tusiru kada ku banna ku bayar gaba ɗaya wato ku ba da abin da ku noma gaba ɗaya ba ku wanzarwa da iyalanku da komai ba innahu domin Allah tabaraka wa ta'ala la yuhibbul musrifin baya son masu barna ashe kaga irin mutanen da ake ziga su da da kyauta wai ce mutum yana yi kyauta wai wai zai mutum ya dinga alfahari cewa wai shi ai an zuba ma an zuba gero ko dawa ko masara an zuba ta a sirme a sirfe a sitirmi ana sirfawa ita kadai ne amma da mai bukata ya zo sai ya zo ya sa masu ta juya a sirmin ya zo ya baya kaga wannan hauka ne ba ba kyauta bane ba sadaka bane ko domin waɗannan da suke gidanka ƴaƴanka da matanka wajibi ne ka ciyar da su wannan kuma da ka bashi ba wajibi a kansa ko marasa a idan gidansa wanda zai ci ba sai ɗebo garin da ya siyo ma zai sai mika shi zai faɗi haka don kyauta duk wannan ƙarya ne Allah ya haramta wala tusil ku kada ku banna innahu la yuhibbul musrifin kuma wacce kyauta da kai ba ta da lada domin su an da bi zunubin taku da iyalanka su kwana ba abinci wancan kyauta da kai ba zai iya biyan wannan ba so da ka mutum ya yi abin da zai iya daidai wala tusil in ya riga ya sa ya zo ya sai maka bashi da abinci ka ce mutum wala wallahi gaskiya magana ni ma dai ni ma iya ne tun da amma abin da zan iya yi maka kawai idan an yi sallar isha fito a masallaci ka zo fito da nawa abincin mutum yara kuma an same da zai da su to shi ke dan mun ci mun rage kuma shi ke da kila ka dan dauki abin da ya zama kai musu sai haka ya zo ku ci ko ba haka ba a dan rage mana zafi ko kuma an bane ci mai iyalan da zai kai ya zo ya zauna in ka ci ka koshi abin da ka rage iya gejinka to zai ka ba sauran ya ɗauka ya je ya juya a kwanan sai tafi amma ka kwabe naka a fana haka a gidanka ka ce kai mai kyauta ne wannan kan wala tusrifu inna wala Allah ta inna wala yahul musrifi na
wa min al-an'ami hamulatan wa fawsha kulu mimma razaqakum Allah wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun wato har a layi tsoron Allah akwai akwai tsoron Allah kayanci aka ga wani tsoron Allah kayanci ne ko ka cutar da kanka dan amfanar da wani cutar wannan ko ba a duniya zai tsaya ba har lahira aka ga wannan ba tsauye tsoron Allah ne ko wa min al-an'am sannan akwai daga dabbobi wanda dabbobi na nima akwai hamulatu wato dabbobi masu ɗaukan kaya kamar manya-manyan tagoyi da rafuma manya-manya wa farasha akwai kuma ƙanana kamar tumaki da awakai wanda suke gab da ƙasa ba za su iya ɗaukan nauyi ba wannan duka allah ya ba ku so da kulubin mara zankumullah ku ci daga abin da allah ya arzuta ku wala tattabi kuduwa da shaidani kada ku bi take-take na shaidan wato tsaririkansa a wajen halattawa da haramtawa inna hulakum adu mubin hakika shi shaidan aduwun mai wato kiyayya ne mubin mai bayyana adawa na
nan amaniyata azwajin min al-dhukni ithnayn wa min al-ma'zi ithnayn قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ثمانية أزواج Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta muku dangogi guda takwas na dangogin nima minan tsari isnaini a tumaki akwai dangi guda biyu akwai tinkiya da rago wa minan ma'az isnaini awaki ma akwai dangi guda biyu akwai taure da akuya wa minan bakar iswa kula zakare ka tambaye su kul zakarai ne harama shin ka tambaye su shin Allah tabaraka wa ta'ala wato kul ya muhammadu liman harama zukuran al'ami ga wanda ya haramta na wato mazajen dabbobin gida wani lokaci wani lokaci kuma ya hana mata ya danga da wannan zuwa ga Allah ka tambaye su shin azzakarai ne shin mazajen Allah ya haramta wato tinkiya wato rago da taure abin kunsa ya yi ne ko kuma Allah ya haramta tunkiya ne da akuya ko an mastamalin alayhi arhamu kunsa ya yi ne ko kuma abinda tunkiya da akuya suka tara a cikinsu namiji ko mace tambaye su na bi'uni bi ilmi ku ba da labari da ilmi a bisa wato kaifiyar yadda Allah ya haramta in kuntu saliki in kun kasance masu gaskiya ne wato cewa ta ina wannan haramcin ya zo muku na ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
wa min al-ibil sannan wa min al-ibil kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya halitta muku min ya halitta mu ya halitta muku min al-ibil ne daga raquwa isnaini taquwa da raqumi wa min al-baqari isnaini daga raqu daga shanu ma guda biyu a bijimi da saniya kun ka tambaye su azzakarai da harlama shin mazan Allah ya haramta abil kunsayeni ko matan an matamala alai arhamul kunsayeni ko abinda mahaifan matayen guda biyu suka tayar an kuntu shahada'a suka tarar an kuntu shahada'a ko ku kasance kuna nan da in wasakumullahu yayin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi muku wasiya bi hada da wannan haramcin kuka dogara a kai bal ala bal antu kazibun ba Allah da ya muku wasiya ba ƙarya kuke yi fa man azlamu ai babu wanda yake mafi zalunci mimman tara ala Allah kaziban daga wanda yake kirkariya ga Allah tabaraka wa ta'ala li dhillan nasu dan ya fatar da mutane da ghayr ilmin ba tare da sani ba inna Allah hakika Allah tabaraka wa ta'ala la yahdi qawmal zalimin ba ya shiryatar da mutane azzalimai na قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس له فسقا إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك فإن ربك غفور رحيم
kul ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu da azu ni ba na samu muharraman wani abin haramtawa fi ma uniya ilayya a cikin abin da Allah ya min wahayi madalla ala qa'imin ya tsamu a bisa mai ci wanda zai ci babu a cikin littafin Allah babu wani abu wanda Allah ya haramta sai dai abu guda hudu illa an ya kuna mai tatan sai in ya zama cikin ya kasance matacce wato mai tan mushe audaman ko kuma jini masuwan abun firgarwa aw rahama kinziri ko naman alhanzir aw fiskar hilla li ghairi llahi bihi ko kuma fasinjanci ne wanda aka daga murya ba da sunan Allah da shi ba to wannan duk wayannan sune kadai abin da na sani Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wanda a cikin nau'in matattan nan yake ga maka munkanika da wanquza da mutaraddiyatu wannan diyatu wa ma akala subu kamar musulwa wanda aka bukatar da shi ya zuwa cin mushe gaira bagi a cikin halin larura yana halin tafiya guzurinsa ya kare a daji gaira bagi ba kuma tafiya da ta zalunci ko ta'addanci ba ba mai gudun iyaye ba ba mai tafiyar sako ba ba mai tafiya da ta'addanci ba wala ali to fa inna allah fa inna rabbaka hakika ubangijinka ga mai gafara ne a gare shi rahimu ko mai jinkayi ne na
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا إلا ما حمله ما أو الحوايا بأرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وعلى الذين هادوا sannan haramna mu haramta kulla zai duk abin da yake da faratu kaman fat kaman raƙumi kaman su agwagwa mana duk wanda faratu suke hada dai kulla zai zufurin wa aha wa min al-baqari sannan wa min al-baqari daga sanu da tumaki kuma haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu cin shuhumahuma wato wato kitsan su wanda yake kama ba ko da fito da karanta ai ya tuna karatu ne ko شهومهما إلا ما حملت إلا إلا إلا ما حملت ظهورهما sai abinda bayan su wato suka dauka mana sai abinda yake rate daga baya wato kamar irin irin wanda yake kan tubi haka awul hawaya ko kuma abinda yake cikin wato cikin kayan ciki gaba daya aw maktal da azmin ko kuma abinda ya cuɗanya da ƙashi wanda ba za a iya raba su ba to zalika wannan da zai dawon mun saka wa su ahlul kitabi ne fa su yahuda mun haramta musu wannan abu mai daɗi ne bi bagayin saboda zalincin su na wa inna la sadiqun sannan kuma mu masu gaskiya ne a cikin labarin da muka bayar na in kazzabu فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين
نعم فإن كذبوك in sun karyata ka a cikin abin da ka zo da shi to ko kun ka gaya mu rabbukum ubangijinku su rahmatin wasi'a ubangiji ubangiji kuma abokin rahama ne mai yalwa shi yasa bai gaggauta muku da azaba ba in za su ce to tunda dai in manzon Allah ne da muka karyata shi muke ta cutarsa to me yasa Allah bai gama da mu ba a ka gaya musu rabbuka ubangijinka ma abokin rahama ne mai yalwa amma ran da fa abin zai zo wala yuraddu ba'suhu Allah ba a juyar da azabar Allah in ya zo anil qaumil mujrimin a bisa mutane azzalimi ai ko da ta zo din ba ta juya ba na
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون
sai yaqulu allazina ashraku da sannu wanda suka yi shirka da Allah za su ce lausha Allah ai wannan kafirci da muke yi ne Allah ne ya so mu kafirta Allah ne ya so haka ko yanzu wani lokacin kana kan magana da wani mutum wanda kake so ya ya shiga addini ko addinin Kirista yake yi ko irin mazu za mu nasu ai Allah bai ga dawo bane da Allah yana so da za shiga da za shiga addini ko eh wai kullu zai kamar lausha Allah da Allah ya so ma a shirka da mu shirka da Allah ko Allah ne ya so mu da haka kai ma da kake musulunci Allah ne ya so wala ashrakna da ba mu shirka insha Allah ma ashrakna da ba mu shirka ba wala abauna kuma da ubandinmu ma ba shi shirka ba wala harona min shaida kuma ba mu haramta wani abu ba kazalika haka nan abauna haka nan iyayenmu wa kazalika taharibuna haka nan abubuwan da muka haramta din nan law anna Allah sha'a zalika da Allah ya so haka lama kana da abin bai kasance ba haza haqqun amma wannan gaskiya ne amma in ji shewa cewa ba nau alaihi kaziban sun gini ƙarya domin fahuwa radin bihi aha lamma kana huwa ladhi sha'a to huwa radin bihi haza ka ba za su ce wannan abu da muka mun kafirci da muke yin nan ko haramta daga Allah ya so ya yarda da Allah bai so ya yarda da shi ba to da da abu bai faru ba ƙarya ne qasul kalqa haqqan Allah makhluq sun kiyasin Allah da abun halitta yace fa innal makhluqa shi abin halitta wato dan adam shine la ya sha'u shay'an illa wa radiya bihi ba zai so abu ba sai ya yarda da abu ko kai inda har ka so abu ka nufi yin abu to wannan abin da za ka so shi ka yi shi ba za ka yi ba sai in ka yarda da shi ko saboda kai mabukaci ne amma kuma Allah ba haka bane ko ai Allah ya Allah ne ya so a yi kafirci amma bai yarda da shi ba wala yarda li ibadihi al-kufra bai yarda da kafirci a bayansa ba sannan ya ya ya so musulunci kuma ya yarda da shi wa radiya lakum al-islam dina wa yatazkuru yardahu lakum saboda kaga wannan Allah ya so shi ya yarda da shi wannan kuma Allah ya so bai yarda da shi ba saboda ka babu wanda zai je lahira sai to Allah ya kai da ma da zama kafiri saboda ka da ka ga da ka ga dama to ya so amma bai yarda ba na'am kazalika haka da kazaban lazina min qablihim wa da suke gabanin su ka kare ta manzanni su ba kamar yadda masu zakin baki daga al'umman kan nan suke hata zaku ba sana har sai da suka tsantsani azabar mu qul hal indakum min ilmin shin wai kuna da wani ilmi a guran ku cewa wanda za ku fitar mana da shi ku ce Allah ne ya yarda ku kafirci inda akwai littafi daga Allah to fa tukurju da za ku fitar mana da shi mu gani babu in yattabi'un tattabi'una in ji manzo ta gaya musu ba wani abin da kuke bi illan sanna sai zato wa in antum illa taqrusu ku kawai kuna karda dan ƙarya ne ku faɗa kawai ina muku قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل كجاء مسئن دي ما كده وتهجة تو الله يا so ku kafirci amma bai yarda da shi ba mu kuma Allah ya so mai musulunci kuma ya yarda da shi falillahi alhujjatul baligha hujja mai isa matuka ta Allah ne falau sha'a da Allah ya so la hadaikum ajma'in da ya shirya da ku gaba ɗaya to Allah bai so shi shirye ta ku ba bai so haka ba na alhamdulillah rabbil alamin ka'ida shi maganan bashi ko aro babu jahilci a cikinsa Allah ke fada da jina wani idza ta dantu bidainin aha ila ajalin musamma faktubu ko ɗanka ne zai karɓi bashi a wajenka kowa ne ne ba abokinka ba ya zo a rubuta da rana kuma a yi shaidu idan ranar da aka sa ta zo bai baka ba to ɗayan biyu ne dawa tana da shaidu sai ka mika shi wajen hukunci shi kenan iyakar magana kenan hukuma ta daima maka wannan shi ne gaskiyar magana amma wannan gini da ake irin wannan bashi jahiliya ne so za ka in ya baka amanar kuɗi a wannan ka a maimakon kuɗinka kai in ba amini ba ne gara a je wancan ya dinga cewa yanzu tsakanina da wane tare muka tashi tun firamare muka zo muka tafi sakandare gaba ɗaya muka yi jami'a tare muka yi bautar kurci kuɗi amma yanzu ka ji akan dubu ɗari biyar wai ya kai ni kotu gane ya faɗa haka akan ka kame kuɗinsa da yake wajen ka kace a maimakon kuɗinka da kuɗi na da nake munka to ni ba na kuɗin ka ya fito ta waje na wani ya ba ai wani ne ya ba ni kuɗin sa dan ya amince cewa kai amintacce ne za ka isar masa don kai ke ka tashi amini gara ai wancan din shari'a ba ajiye ta dan a bata ba gane da ringa yin wannan guragun in ya gama gaba daya shi kenan kuma daga bayan hankali ya dawo jikinsa sai gane shi ne sauke ka'ida so da kan mulaya sukar annabi ya kuma mulaya san zuciya na haka tsarin mai yake akan jingina ba mutum zai zo jinginar maka da gonarsa shi kenan kai kuma sai kai ta noma a gonar ita kuma jingina dawa sunanta jingina jingine ai hausa ne ko an zo an jingine abu saboda ka za a zo a karɓi gona jingina ko babu ko mota amma babu sharaɗin mai wanda aka bayi jingina zai amfani da shi idan ranar jinginan nan ta zo ta ƙare idan ya kawo kuɗinka ka mayar masa kayan ka in babu ka kaiwa alƙali alƙali ya ɗan ba shi ɗan wani lokaci ko zai samu kuɗi in babu a sayar a ba ka kudinka a bayi sauran canji shi kenan sai a wuce amma matukar ka na noma gonar ai shi zai ji daɗin ko na kwana biyu zai ce kuma duka ramin dubu goma da haka da haka wani lokaci sai a waye gari gonarsa ta kare mashi da gudan noma kuma yana son gonarsa ko a ta rigima a jirgin alƙalar ta jingina da bashi ta ani sai mun yayi kaga kuma da a sake sabon tada rigima saboda ka jingina a bata jingina shi kenan amma wannan tsarinmu na jingina ma shi ma ta ga a baka babun ko mota sai ga kana ta hawa babun ko rediyo kana ta ji saboda mai jingina haka ta ba haka ne tsarin jingina ba eh mana sai dai a ba da hayar gonar ko kuma kai da ka karɓi gonar ka ce to a zo a yi kudin haya a gonar ka karɓi hayar gonar a wajen mai ita a dinga ba shi kudin haya a to an haramun ne a shi yasa duk lamarin mu ya ɓaci ai haramun ne ba a sa masana da wala na ba a sa masana ai baka abin da yake faruwa ai da bature ya zo abin da ya yi babban abin da ya yi shine ya zare malamai a cikin tarayyar al'umma kaf shi sai za a yi sallah ko za a yi suna ko za a yi ɗaura aure ko in an mutu ko in bala'i ya zo za a addu'a amma rayuwa malam baya ciki saboda haka shi yasa lamar al'umma duk ya lalace saboda kuma da rashin kunya kuma sai da a ce wai malamai ne suka lalace shi yasa kowa ma lalace dan lokacin da aka ba malami yanzu a duniya lokaci ne ne tak shine dan lokacin da ya samu dama lokacin sallar juma'a shine wanda yake zaune da kowa da kowa shi ma in ya kuskura ya wuce minti arba'in to shi kenan kowa ya washe shi a ɗan wani lokaci zai samu ya faɗi ɗaya biyu a ce abin da Allah ya faɗa amma sauran malam ba a cikin tarayya.
malam ko a sayar da gona kuma a zo ana cewa ba a sayar da bishiya kaza ba ba a sayar da bishiya kaza ba duk ana eh to kuma kaga ka'ida idan za a zo cinikin gona kan in dai an sayar gona to har da bishiya amma ka sai da gona ban da bishiya ai to duk wannan yana da saboda haka duk abin da ya kamata duk a gyara amma wannan shine gaskiya wato wato abin da ke bakin ciki shine wato abin da Allah ya ajiye musulmi shine komai za ka yi ka san shi ko kamar yadda idan ka tashi ka tashi ma balaga za a koya maka fatiha ka koyi tsarki ka koyi alwala ka koyi sallah to iya nan fa ilimin da yake babu wanda yake neman ilimin aure mazanmu da matanmu ya ake neman aure ya ake zama da miji ya ake zama da mata ya hukuncin saki ya hukuncin shayarwa ya hukuncin raino ya hukuncin zihari ya hukuncin ila'i duk wannan babu aure yana da littafin za a je ba roƙowa haka nan in kasuwa za ka yi ba ruwanka kamar allah bai ajiye labarin ciniki ba saura kai kawai inda ka shirya inda duk kaga ta fara sai ka fara kasuwa ba halal a ciki ba haram a ciki halal dinka shine yadda ka tsara haram dinka shine yadda bai maka ba shi ma baya ciki siyasar mu babu addini a ciki makotakar komin mu mun fitar da addini saboda ba duk wayannan babukan gaba ɗaya ba sa aiki abin da yake ake aure kawai tsakaninmu shi ne an yadda da wali namiji da mace da sadaki da shaidu ko ba haka ba to shi ma yanzu mun dawo da shi masallaci muke mu zo mu gwada Allah rashin nutsuwar mu mu zo mu cika masallaci ana roƙo ana ashar ana zagi ana maganganu kuma a zo a ɗaura aure a cika ɗaki Allah da surutu da bashi da ƙa'ida sannan ko mu zo mu huta sai shi malamin zai yi addu'a kuma yana so a bashi kudin ɗaurin aure ko kudin wane ne kuma ya ɗaure masu ɗaurin aure shi kuma gashi Allah ya yi albarka a wannan aure muna cikin ɗakin Allah a gaban Allah kaza kaza kaza sai sanda zai ɗaura aure amma da shi ma da shi aka tafa da shi aka yi hira da shi aka yi zancen siyasa da shi aka yi zancen wani duk a cikin masallaci.
ana kuma kowa auren ma ai akwai takardu da kawai sai a ɗaga sai a ce wancan lafiyar da kalau ba na lafiyar da kalau alhalin akwai jinyoyi kuma akwai duka ya so ai jinyar tamu dama jinyar zuciyarmu ne ta jawo tabbatar wani jinyoyin ai ko ba haka ba ko ai da zuciyarmu tana da lafiya ba za mu je ai yanzu har an samu ma a asibitin ma kawai idan kun je gwani akwai waɗansu malaman asibiti sun fitar da result sun yi komi sun yi komi daidai da daidai in kun zo sai ku ba shi kuɗin awon ya karɓa sa aljihu ya sa su ranka ya sa su ranka ba za a nan komai ba shi ya tsera da ana sai ana karkamawa asibiti to da ka tun da mun fitar da mun wato mun zare addini ko malamai a cikin rayuwarmu shi kenan mu kuma zan ta kokari mu dan tsaya inda ki saboda ka sai zama an yi duniya guda biyu da za inda kuke da duniyar mu biyu ne duniyar masu addini daban duniyar masu rayuwa daban kuma shi ne yake faruwa wannan malam kayan lahira ne ba kayan duniya ba to idan an cire malam a kayan duniya kuma to duniyar nan ba za ta cuba sai ta zama kamar cikin cikin a'a wadannan ɓaure ne dai ɓaure ba yi da cin yana ci ku zama in sai ka ɓada ci ga rasa abinda za ka ci to haka lamarin mai ke yanzu Allah ya kiyaye اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر ذكرها والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه والبلاد العظيم اللهم إنك هو الجود والأمر فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وأهدنا وارزقنا وأهدنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو منا اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبينا يا محمد إنا توجهنا وتوصلنا بك إلى الله تبارك وتعالى أن يكفينا ما أهمنا وما يهمنا من أمور الدين ودينا ولا تمسك وأن يقضي جميع حوائجنا وحوائج أحبابنا وحوائج من أسلك حاجه إليك إلينا وحوائج من في قضايا حوائجك وقضاء حوائجنا وأن يكون لنا ما قدرنا ما أخذنا ما أسرنا ما أعلنا اللهم شفينا بشفينا بأنفسنا الله يكيا يمو يكيا يمو يكيا مقسم يكيا يمو يبامو دعمنا بالبركة يكيا يمو نسلكمو الله يبامو تبارك وتعالى يبامو دعمنا بالبركة يجيا يمو دكا سلالي البركة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والكاتب لما سبق ناصر الله والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن آل العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون